أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن هول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a safiyar wannan wuni mai tarin albarka na asabar 23 da watan ramadan hijirar shugaban halitta dan gatan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da ɗai wanda ya yi daidai da waton sha shidda da wata na mayu miladiya haihuwar annabi isa dan na maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a jiya mun kwana a aya ta 24 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul ankabut fadin Allah subhanahu wa ta'ala fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriqu fa anjahu Allah minan nar inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun yau za mu kara maimaita ayar sai mu ci gaba da ikon Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه لآيات لقوم يؤمنون
Allah ya ce, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qaluqtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun." Muna bayani akan annabin Allah annabi Ibrahim alaihi afdalus salatu wa atammu taslim ko kace abul anbiya lokacin da ya zo yau mutanensa nasiha ya musu wa'azi ya karantar da su tauhidi to da ya zamanto mutanen ba su da hujjojin da za su kare kansu gaban annabi ibrahim sai aka shiga wai wa annabi allah annabi ibrahim barazana wace barazana ce ake wa annabin allah annabi ibrahim shine sai allah ya ba mu labari fama kana jawaba qaumihi illa an qaluqtuluhu da suka ga an kure su da hujja ba abinda za su kawo kamar dalili da ke kare bautar da suke wa gumaka suka ce to mu shawarar da muke badawa uktuluhu kawai a kashe annabi ibrahim au harriquhu ko kuma a kona sa a kunna huta a cusa ta ciki har ya kone wannan shine shawarar da suka yi akan waton kare kansu ba da hujja ba sai Allah ce fa anjahu Allahu minan nari sai Allah subhanahu wa ta'ala waton ya kare annabi Ibrahim annabin Allah daga huta abul anbiyayi sai Allah ya tseratar da shi da wannan huta an tusa huta an sanya annabi Ibrahim a ciki amma sai Allah subhanahu wa ta'ala waton mi ya ce wa wannan huta ta zamanto mai sanyi kulna ya na
نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Allah sai ya ce wa huta kulna ya na rukuni bardan ya ke wannan huta da aka jefa annabi Ibrahim a ciki kuni bardan ki kasance wato mai sanyi amma wa salamun ala Ibrahim kuma ki zamanto aminci wa annabi Ibrahim kaki kona kaki kona wa karki kona annabin Allah annabi Ibrahim Allah ce wa aradu bihi kaida sun kulla wa annabi Ibrahim sun nihi su kulla masa makici na aka karshen sa an dora masa gada zare Allah ce faja'alnahumul akhsarina sai muka sanya shi mutane mutane annabi Ibrahim watan su ne khasararu to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fa anjahu Allah sai Allah ya tseratar da shi minan nari daga wannan wuta Allah ce inna fi zalika tabbas a cikin wannan bayani da aka yi na kona annabi Ibrahim da kuma a sanya wa Allah ya wuta da ta koma sanyi Allah ce la ayatin akwai abin da ya kamata mutum ya tsaya ya aje hankali ya lura ya wa'aztu a ce cikin wuta ana sanyi sama gare ta zafi amma cikinta sanyi take bai wa annabin Allah annabi Ibrahim Allah ce inna fi zalika la ayatin akwai abin wa'aztuwa da lura amma li qaumi yu'minuna da mutane waɗanda suka kasance masu imani Allahumma ij'alna minal mu'minin sai Allah ya ce وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين الله يتي إن وقال إنما النبي الله النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سيتي قول متانا سوازي يتي إنما اتخذتم من دون الله أوثانا سندي قما كان دكو كريك أكون بوتا والله سبحانه وتعالى وكما ألو لن دكو كي بوتا وكما باين الله ونن واتن قما كاني أوثانا كزمتاتي قمتيني mawaddata bainakum dan nuna kauna da soyayya tsakanin ku kuka rike su kuna bota musu wallahi ba sa da amfani duniya kuma ba su da amfani alkiyama gumkin da kuka rika kuna bautawa kuma bayan Allah subhanahu wataala kun yi wannan ne dan nuna kauna wato mawadda dan kauna tsakanin da take tsakanin ku da wayannan gumakan fil hayati duniya a wannan rayuwa rayuwa ta duniya ma'ana watan mutanen annabi ibrahim dalilin kauna da suke wa ababen bautansu ya sa sun idanunsu sun taushe ba sa ganin gaskiya irin abin da ake karantar da su mutum ya ɗauko gunki ya aje gidansa yana bauta masa kasan dai ya ɓace to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala cewa inna mattakhadtum min dunillahi awsara sani dai abin da kuka rika koma bayan Allah na allolin da kuke bautawa wa'anda ba Allah ba awsanan wannan watan gumaka ne kazanta ne kuka rika kuna bautawa mawaddata baini kuma sannan kuma kun yi wannan ne dan kauna da take tsakaninku da su fil hayati duniya a nan rayuwar duniya sai Allah ce sun mayo malƙiyamati ku sani fa sannan ranar tashin alƙiyama yal'anu ba'dukum ba'da sash ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض sashen ku zai kafirce wa sashe ma'ana sashen da kuka bautawa za su yi jayayya da juna a gobe alkiyama su ce ya Allah ga wa'inda muka bautawa gaban Allah su ce wallahi ba mu san su ba ya Allah duk wanda ya rike wani abin bauta wanda ba Allah ba a duniya idan aka je gaban Allah Allah ya ce yakfuru ba'duhum bi ba'd sashen su zai kafirce zai butulce wa sashe ka ce ya Allah ga wanda na rika ina bauta ce wallahi Allah ban san shi ba bal kanu ya abudun aljin ce wataƙila sai da aljani amma ba daini ba Allah ya kare mu sai Allah ya ce wa yal'anu ba'duhum ba'da sannan kuma sashen su gaban Allah zai tsine wa sashi malamai suka ce wannan ayar tana karantar da mu abubuwa da dama daga cikin abin da wannan ayar take karantar da mu duk wanda ya riki wani abin bauta wanda ba Allah ba to ba shakka gobe alkiyama tsakaninka da abin da ka rika wanda ba Allah ba za ku yi tsinanniya zai tsine maka dimmi ka bisa sannan kuma za ka tsine masa akan ya batar da kai Allah ya kare mu har annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan abin da ya shahi aboki aboki a nan duniya to ka san waye za ka yi abotaka da shi domin idan aka je alkiyama kowane aboki wato yana akan addinin abokinsa abokinka ya ja ka ya batar da kai kun tafi harakar kun tafi mes an tafi wajen caca an tafi dara musamman irin wasu matasa a cikin watan ramadan akar makalla za ka ga wasu in aka sha ruwa ko kuma da rana ba aikin da suke sai kallon tv ana kallon wato abin da shahi indu da dare kuma a buɗe lido ana bugawa wai yana rage lokaci nasiha wa ɗan uwa duk wanda ya duk wanda ya maka nasihar wani zo mu zauna mu yi lido kun aikata haramun wallahi ba shakka gobe alkiyama ka tsine masa ya tsine maka Allah ya kare mu duk wanda ya sa ka kallon abin da yake haramu a cikin watan ramadana idan aka je gaban Allah za ka tsine masa ya tsine maka to ubangiji cewa al-akhillau الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Allah ya ce al'akhila'u yau izin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin abokanan juna da aka yi abotaka aka yi amice a duniya yana kamara da kinka kamara da kamara ami da ami Allah ya ce a gobe alkiyama ba'duhum li ba'din adu sashen su masu nuna kiyayya ne wa sashe illal muttaqin sai dai waɗanda suka yi soyayya dan Allah subhanahu wa ta'ala shugaban halitta dan gatan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salgi cewa watan sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu wasu kalar mutane guda bakwai Allah zai sanya su karkashin unarsa ranar da babu wata una sai unar Allah madaukakin sarki ranar da manzon Allah ce za a yo kusa kusa da rana kamar ka sa hannu ka taba manzon Allah ce akwai wasu mutane guda bakwai sinfin al'umma guda bakwai Allah zai sanya su karkashin al'arshinsa Allahumma ja'alna minhum daga cikin su sai manzon Allah ya ce wa rajulani tahab tahabba fillahi akwai mutum guda biyu da suka kulla abotaka a duniya suka kulla amice a duniya ba don kuwa ba sai don Allah subhanahu wa ta'ala don kana son Allah ina son Allah mun haɗu wajen yada addinin Allah mun haɗu wajen karatun alkur'ani mun haɗu wajen raye dare daga cikin dararen ubangiji muka kulla abotaka manzon Allah ya ce wannan abotakar wa'annan mutanen guda biyu da suke so junansu don Allah Allah zai sanya su a ƙarƙashin al'arshinsa ranar da babu wata una sai unar Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisi na imamu muslim annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki zai sa a yi kira a yi shela a inin alkiyama ga mutanen annabi Adam ga mutanen annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Lutu annabi Salih annabi Shu'aibu annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah yace ainal mutahabbuna bi jalali ina waɗanda suka so junansu dan Allah ina wanda suka yi abotaka idan na ga ka yi abin da ba daidai ba na ja ka gehe yi maka nasiha kaga na yi abin da ya kauce wa shari'ar musulunci ka kira ni kai min nasiha ina waɗanda suka yi abotaka don Allah subhanahu wataala ba don kasuwanci ba ba don siyasa ba ba don wani abu na rayuwar duniya ba a'a sun jo sun so junan su ne don Allah sai Allah ya ce al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli yau ni Allah zan sanya su karkashin una ranar da babu wata una sai una ta hadisin imamu tirmizi Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa kun ga waɗanda suka so junan su dan Allah ina son ka dan Allah kana so na dan Allah mun haɗu domin ci gaban addinin Allah manufar mu addinin Allah ya ci gaba manzon Allah ya ce a inin alkiyama waton za a yi za a yi za a yi ina ma da na sanin mu ne a matsayin su annabi ce kuma wanda za su yi da na sani su yi begen ina a ce su ne matsayin wa'ancan mutane annabi ce ba masu imani bane wa ba ma kafirai bane wa'anda ba su aikata koyi ba a'a annabawan Allah da kansu annabin Allah ya ce annabawa da kansu za su yi guri ina ma mu Allah ya baiwa matsayin da ya baiwa masu son junan su dan Allah subhanahu wataala sai annabi ce huma ala manabira min nurin suna akan wato minbari tambari na haske a gobe alkiyama nurun ala nur annabi ya ce haske akan haske Allahumma ja'alna minhum ashe kaga dan uwa ka so juna dan Allah subhanahu wataala ka bi mutum dan Allah dan yana kan manhaji alkitabu was sunna to wallahi shine kwashewarka lafiya da shi nan duniya kuma shine kwashewarka lafiya da shi a gobe alkiyama duk wanda ka bi wanda ba Allah ba ya dora ka akan wani tafarki har ka mutu akan sa baka tuwo ba to idan aka je alkiyama Allah ya ce yakfuru ba'duhum bi ba'din sashen su zai ka kafircewa sashe sai Allah ce wa yal'anu ba'duhum ba'da sannan kuma sashen su zai tsine wa sashe duk wanda ka rika duk wani malamin da ka rika ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ba duk wani shehi wanda ka rika a duniya da yasa ka bandare wa siratul mustaqina na rantsi da Allah ka je alkiyama ka tsine ma shehin ka ya tsine maka Allah ya kare mu Allah ce wa yal'anu ba'duhum ba'da sashen su za su dinga sashe tsine ma sashe sai Allah ce kai ku shuru ku raba ni wa ma awakumun nar ba inda ya cancanta a kai ku gaba daya da waɗanda suka bi da wanda aka bi Allah ce gaba dayan ku inda ya cancanta da ku hutar jahannama Allah ya kare mu Allah ne zai ce wa wa'annan masu husuma da wanda ya batar da wanda aka batar Allah ce ku shuru da kai bokan da ka zauna kana bokanci da aljinu suka zo maka wai rahanni kana ba mutane taimako da sunan kafirci da waɗanda suka zo suka kafirtar da su to sai Allah ce duk gaba ɗaya ku shuru Allah ce kowa ya mishi wa ma'awakumun nar Allah ce mako maku huta huta ce ta cancanta da ku wa ma lakum min nasirin Allah ce ba ku da wani mataimaka gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya isa gaban Allah ya zo ya ce wa Allah wa'annan ya Allah al'umma mu ne a duniya ya Allah muna son su ya Allah mutane ne a ashabul jahi manyan mutane ne a duniya ya Allah muna belin su Allah ce kai su kansu da suna da sama da ƙasa Allah ce da sun bada ta don su yi belin kansu gaban Allah ba a beli wallahi gaban Allah imanin ka imani na imanin ku imanin shi zai fidda mu iya gwargwadon abin da ka zo na shi da imani iya abin da zai belin ka a gaban Allah subhanahu wataala kudin ka ba sa belin ka gaban Allah mulkin ka baya belin ka gaban Allah karatun ka in ba ka yi aiki da shi ba baya belin ka gaban Allah subhanahu wataala abu guda zai belin kowanne gaban Allah mutum ya zo wa Allah da imani da zuciya lafiyayya Allah ya samu dace sai Allah ya ce aya ta gaba fa amana lahu lutu وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم Allah ya ce fa'amana lahu lutun sai wata annabi lutu ya yi imani da annabi Ibrahim yadda muka karanto a baya cikin shu'ara annabin Allah annabi lut ya yi zamani da wa da annabi Ibrahim alaihi afdalu salatu wa atammu taslim bal ma yana cikin mabiya goyon bayan annabi Ibrahim kasancewar Allah ya ga zuciyarsa tsarkakiya in ji malamai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi annabta shi da Allah ce fa'amana lahu lut sai annabin Allah annabi lut ya gaskata annabi ibrahim ya yi imani da shi wa qala sai ya ce inni muhajirun ila rabbi malaman tafsiri sun yi sabani wajen inni muhajirun ila rabbi ni na yi hijira zuwa ga wajen ubangiji na tafi wajen ubangijina suka ce wane ne faɗi wannan maganar annabi ibrahim ne ya faɗi wannan maganar ko kuma annabi lutu alaihi afdalu salatu wa atammu taslim wasu suka ce a'a inni zahibun ila rabbi wannan zamirin yana komawa ne zuwa ga annabi lutu alaihi afdalu salatu wa atammu taslim idan aka dibi ka'ida ta nahawu addamiru yahtamilu ko ya'udu ila ni al'aidul mazkur a kusa abinda aka fara ambatawa fa amana lahu lutun waye aka kanan annabi lutu wa qala suka ce tunda an kawo sunan lutu a baya ya fi kusa da sunan annabi ibrahim to annabi lutu shine yace inni muhajirun ila rabbi wasu suka ce a'a wannan abin wato addamiru yahtamil ila ayyuda ila ibrahim alaihi afdalu salatu wa atammu taslim damirin ya kuma zuwa ga annabin Allah annabi Ibrahim haka ibnu Abbas da Dhahat suka ce fa amana lahu lut watan yayi imani da shi annabi lutu wa qala sai annabi annabi Ibrahim yace inni hajirun ila rabbi ni za yi hijira na tafi wajen ubangiji na ma'ana zan bar garin nan zuwa kasar Sham haka malaman tafsiri suka ce kauli rajihi shine fadar annabi Ibrahim shine yace zai koma wajen ubangijinsa lokacin ne to shi da matarsa watan Hajara inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake ba mu labari a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar lokacin da manzon annabi Ibrahim da ya zo garin kasan wani kafiri al-Jabbar yana takama da mulkin sa da ya zo sai ya ce wa matarsa Saratu idan aka tambaye ki idan aka tambaye ki wace ce ke yake ce ‘yar uwata ce da aka tambaye annabi ibrahim wace ce sai ya ce ‘yar uwarsa ce na daga cikin abin da annabi ibrahim zai gama zai kafa hujja gaban allah subhanahu wa ta'ala a gobe alkiyama idan aka zo ceto wajen annabi allah annabi ibrahim aka ce ya annabi allah ka cece mu annabi kai ne abul anbiya allah ya sanya zuriyarka mafiya yawa annabawa ka zo wajen ubangiji ka roki Allah ya fara hisabi kowa ya san gidansa in aljanna sun matsu su je aljanna in wutan kansu sun damu su tai wutan sai annabi Allah annabi Ibrahim ya ce ka ni mata kaina nake ai a duniya na yi ƙarya guda uku wai matarsa ce dalilin saddu zariya ne yayi saboda idan wannan sarkin ya san matarsa ce to zai kwace masa ita sai ce yar uwarsa ce ana girmama yan uwa a wannan lokaci sai ce ki ce yar uwata ce to annabin Allah ya ce waton wannan yar uwata ce sai manzo Allah suke cewa inni qad qultu lahu innaki ukhti Ibrahim ya ce wa Sara na gaya wa sarki da ya tambaye ni ke wace ce nace masa ke yar uwata ce fala tukazzibini yace kake kayyata ni in ya tambaye ki ki ce masa waton yar uwata ce yace fa innahu laysa ala wajhi al-ardi mu'min ghairi wa ghairuki wa ghairi yace mata ki sani duk a wannan duniyar ba wani musulmi a duniya mai imani sai ni da ke dan haka fa anti ukhti fi dini ke yar uwata ce a addini kuma abin da ya faɗa haka nan ne to gashi ya ce inni muhajirun ila rabbi ni nayi waton zan tafi wajen ubangiji na domin in samu in bota wa Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala sai ke cewa innahu huwa al-azizu al-hakim lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine al-azizu wanda ya buwayi kowa baya tsoron dan ya kama mutum da azaba a samu wanda zai wa Allah subhanahu wa ta'ala barazana shi Allah ya gagari kowa sannan kuma al-hakimun gwani ne fi aqwalihi wa af'alihi in ka dibi al-qur'ani kaga qur'ani cike da hikima ai aka ce ka tsara wannan larabcin baka iya tsarawa sannan kuma wa af'ali cikin irin abin da Allah yake na rayuwa akwai hikima a ciki ai aka ce ka tsara irin abin da Allah ke tsarawa baka iyawa sannan wa ahkamihil qudariyya haka cikin abin da Allah yake hukuntawa zaka ga duk abin da Allah ya hukunta akwai alkhairi a cikin sa sannan kuma wato shi Allah subhanahu wataala wato gwani cikin lamarin sa baki daya sai Allah ya ce aya ta gaba ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wahabna alhibatu al'ata'u bi- bilaman eh daga ce al- alhiba shine kyau- eh, wato baiwa kyauta da baka iya ramko baka iya rubuce kinta Allah ce wa wahabna lahu muka baiwa annabi Ibrahim wato muka bashi kyauta kamar da Allah ya ce lillahi ma fis samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u لله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai a hannun Allah yake ba wanda yake rike da mulkin sama sai Allah subhanahu wataala haka mulkin kasa Allah ya ce na Allah subhanahu wataala ne lillahi mulku samawati wal ard sai Allah ya ce ya khluqu ma yasha'u Allah yana halittar abin da ya ga dama ya habu liman yasha'u inatha Allah yana bada kyauta kyauta ta ƴaƴa mata da wanda Allah ya ga dama wai habu liman yasha'u dhukur kuma haka Allah yake bada kyautar diya maza da wanda ya ga dama au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko kuma Allah subhanahu wataala ya takuda ya hada maka maza da mata sai ce wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda Allah ya ga dama kuma sai Allah ya sanya shi bakarare baya aihuwa sai ce innahu yadda sha'anin Allah yake innahu alimun qadir shi Allah masani ne wato a cikin ilimin sa Allah shi masani ne Allah subhanahu wataala ya san abin da ya dace a rayuwar dan annabi Adam wani aka bashi diyan da Allah ya hana shi Allah ya san musiba za su zamanto masa wani kuma eh aka ba a bashi ba wato ba zai iya yin rayuwa ba saboda bai da halin da zai iya rayuwar sai ya samu taimaka masa Allah alimun qadirun kuma mai kaddarawa ne shi ke kaddara abin da ya ga dama to Allah ya ce wa wahabna lahu sai muka bai wa annabin Allah annabi Ibrahim kyauta ta mi ishaqa dan da da ake cewa ishaq sai Allah ya bashi kyautar dan da ishaq wa yaqub kuma sai Allah ya bashi kyauta na jika ba dan da ba jika dan ishaq a yaqub dan da ne na na ishaq sai Allah ya ce da wa yaqub sai aka kawo aka jero jikinsa tare da mi dan dansa malamai suka ce hikimar anan Allah subhanahu wataala watan ya bashi babban al'amari wani babba ne a- wani abu ne a- a- babban al'amari Allah subhanahu wataala ya sanya dan dan shi annabi sannan kuma jikan shi annabi Allah ya bashi da annabi kuma zai ahiwa zai ahi zai zai aiha annabi in ka dibi Maryam Allah subhanahu wataala ya iya wannan bayani falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi Allah ya ce wahabna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya lokacin da annabi ibrahim ya guji mutanensa bayan sun ki allah subhanahu wa ta'ala allah ce wahabna lahu muka bashi kyauta wanda zai iya bi- ba ba wanda zai iya biyan allah wato irin dan da allah ya baka babu wanda iya biya da da allah ya baka ni'ima ce shi yasa wallahi duk wanda allah ya baiwa diya to yayi kokari ya rike wannan amanar da allah ya bashi shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ba wani mutum a rayuwa da allah zai bashi yastar'ihi allah ra'iyatan allah ya bashi watan eh, kiyon diya Allah ya bashi 'ya'ya sannan kuma ya zamanto waton mai cin amana mai ha'inci game da wannan kiyon da Allah ya bashi manzo Allah ce illa haramallahu alaihi aljanna hadisi imam muslim Allah ya haranta mai shiga aljanna duk wanda Allah ya bashi iya ya ci amana bai karantar da su ba bai dora su akan almanhajil kitabi wa sunna ba ya bar su a rayuwa suka yi abin da suke so suka mutu ba su san Allah ba ba tarbiya ba karatu ba salatin annabi ba komi a rayuwa kawai dai hammansa su je su nemo dukiya su kawo su manzo Allah ce wallahi Allah ya haranta min shiga aljanna Allah ya kare mu wa wahabna lahu ishaqa sai mu ta tsince shi sa Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna diya da kuɗi da kuke gani jaraba ce shi sa duk mutum in ba yayi taka tsantsar ba sai zaman to ajalin sa wani wallahi Allah ya san in ya bashi din jaraba shi za su yi su jahannama sai Allah ya haranta masa dan Allah ya sai ya gasa aljanna to Allah ya bamu ikon tarbiyyanta da ƴaƴan da Allah yake bamu sannan kuma su ɗiyan malamai suka ce daga cikin hanyar samo ɗiya na gari mutum tun kafin ya aure ya dinga roƙon Allah ya bashi ɗiya na gari tun kafin kai aure ka dinga roƙon Allah ya dinga ya baka ɗiya na gari ba ba gashi nan ba in ka dibi tarihin magabata gaba ɗaya annabin Allah annabi Ibrahim tun kafin Allah ya bashi ɗiya yake roƙon Allah ya bashi na gari yace rabbi hab li min salihin ko ya Allah ka bani daga cikin nagartattu kaga addu'a ce ta gari ka zamanto kana yi wa kanka Allah ya baka mi diya nagari ya Allah ya bamu diya nagari to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce wa wahabna lahu ishaqa muka bashi dan da annabi ishaq kuma Allah ya ce wa kullun ja'alna nabiyya da shi da dan dansa shi yaqub kaga sai Allah ya ce kuma a cikin zuriyarsu akwai annabawa a tarihin duka annabawa wato annabi Ibrahim ya yi fice wajen a zuriyarsa wajen samun annabawa kaga in ka lura shi annabi ne diyansa guda biyu diyan Hajara da diyan Sara duk an samu annabi Hajara ta ahi Isma'il eh Hajara ta ahi Isma'il wadda ta ce wadda ta yi fijira ta dawo garin Makka har aka ai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aure dan annabi Isma'il kaka yake wa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ishaq kuma shi ko shine ya aihi annabi yaqub annabi yaqub ya aihiwa ya aihi annabi yusuf shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innal karim ibn karim ibn karim ibn karim yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim kaga shi dan mai dan babba dan babba kuma dan manya ne wato annabi yusuf danwa dan annabi yaqub danwa dan annabi ishaq danwa dan annabi ibrahim kaga sai da Allah ya jera mai hudu cikin zuriyarsa famikin sa kaga Allah ya bashi daraja mai girma shi annabi dan dan sa annabi ko a ce diyan sa guda biyu annabi jikan sa annabi kama kunnan sa annabi Allah ya taimake sa a rayuwa in ga mafiya yawan annan kadi ba kuma tanan suke ta fitowa annabi ibrahim annabi yusuf alaihi afdalus salatu wa asamu taslim a zuriyarsa an samu annabawa haka annabi isma'il a zuriyarsa an samu an samu annabawa shi da Allah yake cewa watan Allah da ya masa bushara dawa da mi da annabi ishaq in ka dibi a horare da dama Allah yake cewa fa basharnahu bi ishaq sai muka wa annabi yaqubu bushara da annabi ishaq watan zai samu dan da ake cewa wa ishaq sai Allah ya ce wa min wara'i ishaq yaqub bayan Allah ya bashi annabi ishaq shi kuma ishaqan zai aihi dan da ake cewa sa annabi yaqub kaga wannan bushara ce annabin Allah ya shiga damuwa annabi ibrahim baya da dan da sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku suka yi masa bushara da shi sai matar tana mamaki fa aqbalat imratuhu fi sarratin ko fa sakkat wajha wa qalat ajuzun aqim ce ga shi tsoho tsohi da shi kuma a ce zai samu dan da al'amarin Allah subhanahu wataala inna ma amrahu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun daga Allah subhanahu wataala in ya tashi baka dan da to baya lura da kudinka baya lura da mulkinka ya baka ne dan ka kula da su ka tarbiyantar da su kuma gobe alkiyama Allah zai tambaye ku manzon Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya fal الإمام راء وهو مسؤول عن رعيته والأب راء على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته الله سبحانه وتعالى يتمكن يبام إيكم با الله سبحانه وتعالى أمسى game da ƴaƴan da Allah subhanahu wataala ya mallaka muna da haka ƴan uwa watan annabi yaqub dai jika ne nawa na annabin Allah annabi ishaq na annabi ibrahim alaihi afdalu salatu wa atamu taslim sai Allah ya ce waja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwata wal kitab Allah subhanahu wataala sai muka sanya a wannan zurriyar ta annabi Ibrahim watan fi zurriyatihi a zurriyar shi annabi Ibrahim adha'un ta'udu ila ila ila nabiyillahi Ibrahim wa ja'alna fi zurriyatihi muka sayya a zurriyar annabin Allah annabi Ibrahim an annubuwata muka sanya annabta kun ga dai gashi nan an bashi dan da annabi ishaq an bashi dan da annabi isma'il aka bashi jika annabi yaqub aka bashi kuma jika ai kama kunne annabi yusuf alaihi afdalu salatu wa atammu taslim kuma sai Allah ya kaddara wanda yafi kowa daraja a duniya dan gatan Allah zabe cikin halittun Allah ya fito a cikin wannan zurriya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wal kitab haka man mun ba su littafi Allah subhanahu wataala ya bai wasu ya ba su littafi sai Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya mun ba su ladar su a duniya ma'ana mun hada musu jin dadin rayuwar duniya ba abin da ya kai kamar Allah subhanahu wataala ya zabe kai baka annabta to kuma haka a wannan zamani ba abin da ya kai Allah subhanahu wataala ya zabe kai sun yaga cikin ɗaliban ilimi masu karatun alqur'ani idan ka wayi gari malam ka isa kanka cikin masu karatun alqur'ani wallahi ka wa Allah godiya ba ganin daman ka bane a'a haka Allah ya kaddare yana son ya ganka Allah ya baka abin da bai ba mutane da yawa ba wato shi ilimi abu ne wanda ake bukata a rayuwa ilimi shine wato hasken rayuwa sai Allah ya baka alqur'ani to sai kai wa Allah subhanahu wataala godiya Allah ce wa atainahu ajrahu fid dunya Allah ce mun bai wa annabin Allah annabi Ibrahim waton ladarsa ma'ana mun hada masa waton jin daɗi na rayuwar duniya sannan kuma wa innahu fil akhirati lamina salihina tabbas annabin Allah annabi Ibrahim Allah ya ce a gobe alkiyama waton lamina salihin yana cikin bayun Allah nagartattu yana tare da annabawan Allah subhanahu wataala wani suke da daraja da mala'ikun Allah da kuma bayun Allah nagartattu Allah ya ce annabi Allah annabi Ibrahim yana tare da su Allahumma ja'alna min as-salihin sai Allah ya ce aya ta gaba ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين bayan Allah subhanahu wataala ya bamu labarin annabin Allah annabi Ibrahim wanda na da daraja da yawa kaga annabi Ibrahim ya cika alƙawarin da Allah ya yi masa sannan kuma ya kasance wato shi kare Allah ya ce umma ce ko akwai inda Allah ya kira inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin annabin Allah Allah ya ce inna Ibrahim tabbas annabin Allah annabi Ibrahim kana ummatan shi kadai al'umma ce qanitan wanda ke kaskantar da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma hanifa wanda ya miƙu akan tafarkin Allah subhanahu wataala Allah ce walam yakul minal mushrikin baya cikin masu da Allah da wani to bayan Allah ya kare ba da labarin wannan annabi mai daraja sai Allah ya kawo kuma wani labarin annabi mai daraja har yau shine wa annabin Allah annabi lutu Allah ce wa lutan ka ba su labarin annabi lutu iz qala liqaumihi lokacin da ya ce wa mutanansa da Allah ya turo zuwa gare sa zuwa Allah ya turo sa zuwa gare su innakum lata'tuna al-fahisha yake wa mutanansa waton wa'azi yace yanzu ku za ku zo wa al-fahisha abu wanda yake aiki mummunan aiki ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a tarihin duk duniya ba ai al'ummar take luwadi ba sai ku al'umma ta yanzu ku za ku dauge wa yin luwadi wanda duk tarihin baya al'ummar ta gabata ba taɓa yin wata al'umma da take yin luwadi ba a rayuwa abin akwai mamaki sai ce innakum
ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جاء جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين الله يتشاء إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم منكر النبي الله النبي لوتو سيتشي ومتانسا أئنكم لتأتون الرجال yanzu ku kinnan ku za ku zo kuna kwanta da maza wajen biyan bukata a ce dan uwanka namiji ka kwanta da shi ta duburarsa wa taqta'una sabil sannan kuma ga bancin bancin luwaɗi da suke yi sannan kuma ga su suna eh, watan sara suka suna ta'addanci ana ana ana tare mutane saman hanya wa taqta'una sabil kuna watan tare hanya kuna ta'addanci saman hanya in an zo an ga mutum an fi karfin sa a tare sa a kwace abin da yake dauke da shi haka wannan shi ma ta'addanci ne wanda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya karantar da mu duk irin wannan haramun ne matsayinka na musulmi karkaci zalun dan annabi adam wallahi duk wanda ka zalunta duk wanda ka zalunta ya- ya barka da Allah to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa wa taqta'una sabil sannan kuma kuna tare hanya kuna waton fashi da makami wa ta'tuna fi nadikumul munkar sannan kuma kuna zawwa a huraren zaman zaman ku da kuke zama ku zo da abin ki a zauna ana abin da bai dace ba ana abin da yake na sakon Allah subhanahu wataala irin yadda wasu al'umma mu suke a wannan lokaci mu yanzu kaga duk mun hada mu ne luwadin ana yi tar- sara suka ana yi sannan kuma cikin za- fa- za- fada wani zama in an zauna ba abin da ake sai tsegumi ai alhaji wani bane bai fidda zakka ba ina ruwanka bai fidda zakka ba ina ruwanka eh Allah bai dora maka ba sai ka bincike ai wane matar wane kaza take ina ruwanka je kula da matarka Eh, wanda yake cewa matar wane kin tana kaza fa shi matarsa in ka tsaya ka tambaye shi tsakaninsa da Allah ya taba tsaye control kin matarsa sallar magariba tun daga farko har ƙarshe wallahi bai taba yi ba yanzu matar mutane sai yawa idanu an zo an zauna ai wani da ka gansa kaza da kaza da kaza kai wani kudin nan na wani ba na Allah na ba to je ka rika mai na Allah je ka mai na Allah waye sa ka wanda duk abubuwa ne wanda baya baya cikin tsarin rayuwa ka damu annabi ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi na ga cikin abin da kin cewa kai musulmin kirki ne ka bar duk abin da bai shahe ka ba dan Allah kudin wani ya shafi ka je ka nemi naka mana wannan yana kudin wani ba na kware bane shi dala biyar bai da cikin aljihu kawai dai hasadan min inda anfusihim dan keta Allah ya basa wale ka roki Allah ya baka shi ko ka zo kana hasadar bayan Allah ai wani ma ko karatun Qur'ani bai abu to kada ka iya karatu ai ka zo karanta lu masu ji baka wa'azi ba karanta amma idan mutum ne wa'azi kuma kana inkari ai bai da kaza bai da kaza to kada kake da kazan ka fito kai shi kenan sai a zauna lafiya sai a zauna lafiya to ɗan uwa akwai abin da baya da kyawu da muke aikatawa a cikin majalisun nan kaga an zo wasu da azumin su za su zo su zauna wallahi ba abin da ake sai tsegumi ba abin da ake sai tsegumi ai wani da kaga shi na kazan nan da muga shi na ɗan rabe nan siyasa ta saboda siyasa shi yake abin nan in har shi al- al- annabi ce nahnu nu'minu bi zahir wallahu yatawalla sarair aikin mu imani da abin da yake bayyane abin da ka nuna mana a fili shi za mu yi aiki da shi amma abin da yake a zuci ubangiji subhanahu wataala shi yake watan jibta wannan al'amarin sai annabin Allah ya ce musu wa ta'tuna fi nadikumul munkar a huraren zaman ku a fadodin ku kuna zo wa mummunan abu abinda Allah subhanahu wataala watan mi ya haranta muku irin giba da annabimanci da ƙarya a zo a zauna ana ta ƙarya daga na daga cikin wata atuna fi nadikul munkar a zo a zauna fada ana lido wannan abin akwai kunare a cikin sa ga mutum musulmi wala akwai wasu tarawihi ba su zuwa wani bai iya zuwa tarawih amma zai iya sanya wato lido gaba ta salula a zauna su biyu ana dankwalawa ana dankwalawa sai an kira su bayan suna zaune kaga matsiyata kai in ba tsiya autar ramadan kowa na neman gafarar Allah kowa na neman ya samu kusanci wa Allah ka zo ka zauna kana kana lido wani kuma inda zai zo ya sawa gaba yana kallon sha- a shararun mutane wani kuma balma wallahi cikin watan ramadana matar matar wani zai ta ne ma wannan wace irin musiba ce Allah ya kare mu wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuna zo wa mummunan abu abinda yake abin kyama a cikin fadodin ku ana aikatawa iri da ake a wannan wa- wa- lokacin ya Allah ka shirya da al'umman baki daya sai Allah ce fa ma kana jawaba qaumihi da ya musu wa'azi to duk da mun sunna ce ta mutane watan ga- wa- eh, lalaku idan aka musu wa'azi to barazana suke yi mutanen banza idan aka musu mul- wa'azi to a kullum barazana suke yi yanzu ko da daga cikin wasu shugabin namu wa'inda ba Allah a zuciyarsu idan aka zo ana musu wa'azi ak- abin ya shafe su sai ga suna mutum barazana mu mu yi mutum yi mana kaza muna da prokirar za mu kai shi a liƙe shi ko yan ka liƙe shi sai mi sai mi daga kamun sai sake yo kai ai ba shi ake jima tsoro ba nan duk abin da kai in ka kama shi wallahi ɗayan biyu ne ko ya mutu a can ku haɗe gaban Allah ya muku hisabi ko kuma ka fido shi to ko kuma kamun Allah wallahi in Allah ya kama ka ba wanda sai fido ka ba wanda sai bela ka gaban Allah subhanahu wataala fama kana jawaba qaumihi shi ma dai Allah ce sakamakon abin da mutane suka faɗa waton suka ce itina bi azabillahi in dai kai da gaske ne in kunta minas sadiqin ko in kai gaske kake annabin Allah ne kuma kana ji mana tsoron Allah ya azabtar da mu to dan Allah lutu je ka mana azabar Allah hadibi abin suke wa'azi fa yi musu suka ce in dai har kai da gaske ne annabin Allah ne muna nan zaune muna jiran je ka ga abin da zaka yi ai ba ba ka iya yin komi mu addu'a ka ba ta ce mu abin da zaka roki Allah ya ka ba zai amfane mu ba ba za ba abin da zai abin ganin yake a'a wai malami gare shi wanda ya wato an an, an ba shi kariya ai gaban Allah ba wanda sai ya ba kariya wallahi duk in duk maluman duniya ga sun taru suka yi maka allona malam a zaka a sauke maka qur'ani kowa ya zo ya karanta maka wallahi in dai ka kauce wa hanyar Allah in Allah ya tashi kama ka wannan karatun baya tasiri a wannan wurin baya tasiri Allah ya samu dace da aka kira wa ƴan uwa kullun mutum nagari in aka yi maji nasiha annabi ya ce karba kai godiya wallahi ba masoyinka a duniya kamar zai ce maka wani gyara kayanka babu shi a rayuwa wani ce wani dawo ka bi Allah subhanahu wataala wani zo mu gudu tare mu tsira tare duka abin me yasa ake wa'azin nan me yasa malamai suke dare da dana suka tashi suna ya hauka ana karantar da mu manufar shine mu tsira mu gudu tare mu tsira tare mu samu haɗuwa da shugaban halitta yin mu neman kuɗi aka ya an fi bayyana neman kuɗi ai ba shi aka yi ba amma manufar shi ne wato a da addinin Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu itina bi azabillah mutanen annabi suka ce wa annabi lut kawo muna azabar Allah in kunta min as-sadiqina in har da gaske kai annabin Allah ne sai Allah ya ce aya ta gaba qala rabbi surni ala al-qaumil mufsidin Allah ya ce ce sai annabi lutu ya ce ki qala rabbi ya ce ya ubangiji na wannan wato daga cikin sirri kalmatul rabb malu suka ce akwai wani sirri wajen addu'a in zaka addu'a ka dinga maimaita kalmatul rabb wato Allah subhanahu wataala yana karba haka ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah ta'ala ya fada qala rabbi sai annabin Allah annabi lutu ya ce ya ubangiji na unsurni ya Allah ka taimake ni ya Allah ka kamin agaji ya Allah ka kamin doki ya Allah ina neman taimakonka alal qaumil mufsidina akan mutane wa'inda ba sa nufin komi sai banna a duniya to addu'ar annabawa idan suka yi Allah yana karɓar addu'ar annabawa haka bayun Allah akwai bayun Allah na gari cikin malumai da ma wanda ba malumai ba idan suka daga hannu suka suka roki Allah wallahi Allah na karɓa shi yasa ka guji ka guji da'awar wanda bai da komi bai da aikin komi sai tallata addinin Allah addu'arsa tana tasiri kwari da gaske wanda baya da aikin komi sai karantar da mutane littafin Allah wanda baya aikin komi sai waye mutane kai wallahi masu addu'arsa tana tasiri to ga annabin Allah annabi Lutu yayi addu'a yace ya ubangiji na unsurni alal qaumil mufsidin ya Allah ka taimake ni akan mutanen da ba sa da aikin komi sai banna a rayuwa sai Allah ya ce walamma جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين الله سبحانه وتعالى كتوى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى يا عند واتم منزلني ملائكو كنن الله سبحانه وتعالى سيتورو ملائكو زواغ واه زواغ النبي إبراهيم na gai cewa a baya annabi ibrahim ya yi lokaci ɗaya dawa da annabi lutu alaihi afdalu salatu wa atammu taslim kowanne allah ya tashi zuwa ga wata al'umma keɓantacciya to ga annabi ibrahim shi roƙon da yake a wannan lokaci shine allah subhanahu wa ta'ala ya arzikta sa da ɗanɗa addu'ar da annabi ibrahim yake shi da allah ya bashi ɗanɗa shi kuma ga annabi lutu abin da yake fama da shi al'ummarsa ta ƙaryata sa annabi ibrahim sun ce dalilin da yasa yake addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi wanda zai mai annabta baya gare sa wanda zai ci gaba da karantar da mutane to ga mala'iku sun zo wa annabi ibrahim bil bushra da bushara bush Allah ya turo mala'ika na musamman daga sararin samaniya ya kawo wa annabi ibrahim bushara wace bushara aka yi mai shi da Allah ce wa basharnahu mun karanto a bai ko muka yi masa bushara bi gulamin halimin ko watan da yaro wanda yake mai haƙuri Allah ya bashi dan mai hakuri kaga ai har yanka shi ya so yayi kuma yace ya haba ka aikata abin da Allah ya umarce ka wannan in muka zo safati zamu gani to Allah subhanahu wataala ce lokacin da mala'ikun mu suka zo wa Annabi Ibrahim da bushara ta cewa Allah zai bashi dan da qalu sai suka ce wa annabin Allah annabi Ibrahim inna muhliku ahla ahli hadhihi alqaryati mu Allah subhanahu wata'ala ya turo mu bayan wannan aikin wazifar da muka zo mu yi ta mu baka bushara danda to kuma akwai wani abu da zai faru garin annabi Lutu sai za mu je mu halakar da shi ƙasar Saddum za mu Saddum za mu je mu halakar da ita inna muhliku hadhihi alqarya suka ce in ahli hadhihi alqarya mu za mu halakar da mutanen ma'abuta wancan alqarya wancan garin inna ahlaha kanu zalimina mutanen wannan garin na annabi lot malai suka ce tabbas kanu sun kasance zalimina masu zalunci sun ketare iyaka a rayuwa sun fusata Allah subhanahu wataala sun kai Allah matuƙa wajen watan fushi to kuma ya aka fusata Allah subhanahu wataala bayan annabawa da da malamai sun yi wa'azi to idan ba a ji wa'azin ba sai Allah subhanahu wataala ya turo da babban wa'azi kamar da Allah ya mana a wannan lokaci ko Allah ya turo da wani wa'azi wanda duk duniya kowa ya girgiza kullum muna ƙara faɗi wa'azi ne Allah ya ma duniya an sha wa'azi aka ce dan Allah a sha bar a liƙe wace ce a liƙe gidan rawa gidan karuwai wallahi ba dan da Allah aka liƙe su kana ganin da Allah aka liƙe gidan bar aka liƙe gidan giya wallahi ba dan Allah ayo ai suwa yake shan giya manyan mafiya yawan su ma sha suke yi Allah ya sauwake malumai su yi musu wa'azi amma ba su ji ba america tana ganin kamar watan wannan kaza sai ta kai yanzu inda ake buga taba da aka hana shan taba ji iko Allah ana ta wa'azi haramun ne haramun ne haramun dare da rana sai gashi kamfanin gaba ɗaya an liƙe ba an ci a tsaye da shan taba gaba ɗaya kaga wa'azin Allah subhanahu wataala kenan shi Allah ya tashi sai Allah ya turo covid disney ko ga tunan tun cikin december take ta dauka rayuwar mutane tun december yau muna watan biyar kusan wata shidda rabin shekara kaga Allah ya wani wannan bayan cikin alqur'ani yace wai shin ba su dibi Allah yana jarraba su shekara a shekara marratan aw marratain thumma la yatubu a shekara sai Allah ya ji kaga Allah ya jarrabe mu a wannan shekara wata shidda ana fama da annoba Allah ce walahum yadhakkaruna ashe ba gane ce ba ai kamata mu gane cewa Allah shine abin riko kowa ya rike Allah subhanahu wataala to shine Allah ya ce inna ahlaha kanu zalimin mutanen wannan garin sun kasance zalumai mutane sai Allah ya ce قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته إلا امرأته كانت من الغابرين الله يتي قال in qala inna fiha lugha sai annabin Allah annabi Ibrahim ya ce wa wa'annan mala'ikun da Allah ya turo inna fiha lugha ai wannan garin akwai annabi lugha a ciki kaga waton da ya ji an ce za a halakar da wancan garin sai kuma ya tuna akwai mai imani to abin zai so samu sarai shi yasa wato na daga cikin alamar kin nuna cewa kai akwai imani a zuciyarka duk abin da zai samu dan uwanka musulmi ka ji zafi a zuciyarka abin da zai faru wa musulmi na mana musiba a kai ma ka damu ya zama to damuwar dan uwanka musulmi damuwar ka ce farin cikin dan uwanka musulmi farin cikin ka ne to alama ce ta mutuna da imani ka je ka dibi watan adda'u wa dawa na ibn al-qayyim al-jawzi ya kawo wannan bayani amma daga lokacin da aka wayi gari abin farin cikin musulmi dan uwanka musulmi farin cikin sa bakin cikin ka ne bakin cikin sa shine farin cikin ka wallahi an samu matsala imanin ka bai kai imani ba shugaban halitta annabi muhammad محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه dan ɗaya daga cikin ku ba zai zama mai imani ba sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa Allahumma ja'alna minal muttaqina to Allah subhanahu wa ta'ala cewa qala inna fiha luta sai annabin Allah annabi ran yace ya Allah yake yace ya mala'iku inna fiha luta ai akwai mala'ika akwai annabi luta a cikin ta qalu nahnu a'lamu biman fiha suka ce ai mu mun fi ka sanin wake ciki mun fi ka sanin mutanen da ke ciki su mala'ikun Allah ne mala'ika wani zai tamma wata kadiya da malamai suka tattauna akan ta irin mala'iku akwai abubuwan sun sani da yawa yanzu misalin ka dauki wani zai ce kamar ana iya mutum mala'ika mutuwa guda ne ba guda bane malikul maut dai ne amma kuma za a wayi gari kaga hurare daban-daban an ce rayukan wasu mutane a lokaci ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sara musu al'amuran to suka ce nahnu a'lamu bima fiha mu mun fi ka sanin wanda ke cikin ta a'lam watan sifa ce ala wadni af'al eh, sifatun ala wadni af'al suna nuna sun fi shi- sun fi shi sanin abin wanda ke cikin ta so ce lanunajjiyannahu mun yi alkawalin za mu watan tseratar da shi wa ahlahu da shi da ba shi kare ba har da iyalansa da ma masu imani amma illan ra'atahu dan da matarsa eh, ba da matarsa ba kanat min al-ghabirina ta kasance cikin wanda za a halaka mun karanto a baya cewa matar annabin Allah annabi lutu kafira ce kaga eh, Allah subhanahu wataala yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy ita matar shi ce duk da haka nan amma wata bi Allah subhanahu wataala ba kuma bai hana Allah ya azabtar da ita dan tana watarwa matar annabi to Allah ya ce in dai illa mar'atuhu isnahul munqati Allah ya ce banda matarsa kanat min al-ghabirina ta kasance wato cikin wa'anda za a halakar sai Allah ya ce ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين Allah subhanahu wataala ke cewa walamma jaa haka ne لما جاءت ولما جاءت رسلنا لوطا لوكاتين دا ولما ان جاءت رسلنا لوطا لوكاتين دا منزنينmu da muka turo dan su halakar da annabi lutu yayi da suka zo wa annabi lutu me ya faru Allah ce si abihim sai ga annabin Allah annabi waton annabi lutu si abihim ya damu da lamarin wa'annan mutanen sun zo masa mala'iku a cikin siffar matasa samari kuma kyakkyawa kyakkyawan matasa suka zo wa wato annabi lutu to da ya gane su kuma sun sun saka a gidansa to wannan abun sai ya bata wa annabi lutu watan rai irin akan fa abin da yake fama da shi na al'ummarsa Allah ce wa wa baqa bihim dar'a ko sannan kuma waton wat- annabi lutu ya shiga kunci saboda irin abinda mutanen su suke aikatawa M- baki ne yayi kasan farko wanda ya fara sauke bako a duniya annabi Allah annabi Ibrahim to sun wuce ke wajen annabi lutu suna zawa wajen annabi lutu da suka zo gidansa Allah ya ce da ya gansu sai kawai watan ya damu da al'amarin su shiga cikin damuwa sai gashi cikin kunci na yana jin tsoron mutanensa kar su zo za su yi luwaɗi da wa'annan mutanen baki to shine Allah yake cewa eh, wa daqa bihim dar'a ko wa qalu sai suka ce wasa suwaye su mala'iku la takhaf ya annabin Allah kakka ji tsoro wala tahzan kuma kakka damu kakka tsorata kakka damu kakka damu ka daina wahal da kanka inna munajjuka wa ahlak haqiqa mu watan a wata aya kuma inna rusul rabbik ko lan yasilu ilayka mu manzanin ubangiji ka ne ba za su yi gare ka ba nan sai suka ce inna munajjuka mu za mu tsiratar da kai wa ahlaka da iyallanka baki daya illam ra'ataka ban da matarka ba da matarka ba inna ha ko
كانت من kanat min al-ghabirina ta kasance cikin waɗanda za a halakar sai Allah ya ce إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله أكبر التي إنا منزل على أهل هذه القرية رجسا من السماء بما كانوا يفسقون سيما لا يكسوك شوى النبي لوط إنا منزل على أهل هذه القرية مو زام سبكو زام سبكر دوة مصيبة أكن ونن قرين wata tsawo wata musiba ce Allah subhanahu wa ta'ala zai sabkar a wannan garin rijis sai gashi mala'ika jibril ya yanke wannan garin ya cire garin kuma aka juye da shi faj'alna 'aliyaha safilaha aka medo ƙasa ta koma sama sama ta komo ƙasa bima kanu yafsiqun game da irin aikin da suke yi na sabon Allah subhanahu wataala na fasikanci a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون Allah ya ce walaƙad haƙiƙan tarakna minha mun bari a wannan gari na annabin Allah annabi Ibrahim Allah ce tarakna fiha ay minha mun bar a wannan garin ayatan bayyina mun bar aya abin lura abin wa'astuwa duk mai son ya je kasarsa dum ya gani har yanzu al- akwai alamun da Allah ya kiske kasar da su Allah ce aya abin lura ya abin wa'azi in baka yarda ba da ayoyin alqur'ani Allah ce shiga jirgi je ka diba ka gani akwai alamun mutanen annabi lutu da Allah ya halka da su sai Allah ce qaumi yaqiluna amma da mutane masu masu hankali Allahumma ja'alna min al-aqilina ya Allah ka sanya mu cikin mutane masu hankali nagartattu to Allah subhanahu wataala ya sa mu dace nan kuma ya kamata mu kwana sai gobe in Allah ya kaddarta fa subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu